الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله yau muna lahadi ashirin da hudu ga watan jimada al'ula shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da hudu wacce ta yi daidai da sha takwas ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kamar da muka saba muna karanta littafin min atabil littafin mabahis fi ulumil qur'an na manawul katan da kuma min atabil minah fi ilmin mustalah a cikin mabahis za mu tashi babin da ya kira shi da shubahul jahidina alal wahayi wato shubuhohin masu inkarin wahayi shibuhohin masu musu masu inkarin wahayi waɗanda suke cewa ma samsam ba ma wani wahayi da Allah ya saukar tun a da akwai masu wannan aƙida har yau kuma akwai masu wannan aƙida Allah ya ba mu labari wa man azlama mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha shay'un ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ba wannan ayar ba inda Allah ya ce masu cewa ma anzalallahu ala basharin min shai suna cewa babu wani abin da Allah ya saukar ga wani mutum ba wai wahayi da Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a'a duk ma manzannin da aka yi wahayi da annaba suka ce duk ƙarya ne ba wani wahayi da aka taɓa yi to sun daɗe haka zamanin annabin haka bayan wafatinsa har yau ma akwai masu maimaita irin wannan kafirci na kafiran da dama na Allah ya haƙurƙurtar da ma'aikinsa cewa ma yi kalu laka illa ma kalkila lirusul min kablik fa in kazzabuka faqad kudhiba rusul min kablik babu wani abin da za a gaya maka sai da aka gaya waɗanda suka gabace ka in sun karyata ka to ai dama an karyata ma manzannin da suka gabace ka ba kanka faro ba waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin wani waje ya ce aduwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira shi yasa gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya ba karewa take ba ba dena ta ake ba duk lokacin da wani mai barna ya zo to sai Allah kuma ya kawo wanda zai yi gyara haka ake ta yi ba daina za a yi ba alharbu bainana bainahum sijal to nan zai kawo wasu daga cikin shibohohin da irin wayannan mutane suke yadawa da kuma irin martanin da masu ilimi da imani suka yi musu ya ce wa kad harisal jahiliyu na kadiban wa hadisan jahilai tun a da shi ne kadima wa hadisan da kuma a yanzu suna ta ƙoƙari suna ta kwaɗayi ala isarati shuba bisa yaɗa shibuhohi fil wahayi a cikin wahayi otuwan saboda tsananin girman kai wasu kibaran da girman kai da ƙin gaskiya wahiyar shubahon wahiyaton mardudaton amma duka shubahohi ne wahiyatun raunana mardudatun ababen wurgawa ba su da wani ƙarfi ba su da wani tasiri ba sa iya tsayawa da ƙafafuwansu shubaha ta farko za'amu أن القرآن الكريم من عند محمد صلى الله عليه وسلم ابتكر معاني suna cewa wai shi alƙur'anin nan mai girma daga muhammadu yake wai shi ne ya ƙirƙiri ma'anoninsa wasaga usulubahu shi ya ƙera salansa usulubinsa walaisa wahayan yuha wai ba wahayi ne da aka yi shi ba wai kawai shi ya zauna ya ƙirƙiri ma'anar ya amfani da irin azanci da fasaha da Allah ya masa kuma ya ƙera wannan ma'anar cikin kalmomi nasa na kansa wa haza za'amun batil wannan riyawa ce wacce take ɓatacciya magana banza ce ba ta da tushe ba ta da makama fa'inu alaihi salatu wassalam idza kana yad'i li nafsihi za'ama domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama idan yana da'awar shugabanci ga kansa wa ya tahaddan nasu bil mu'jizat yana kuma kalubalantar mutane da mu'jizozi li ta'yidi zi'amatihi domin ya karfafa shugabancin nan nasa fala maslahata lahu fi an yunsiba ma ya tahadda bihin nasa ila gairihi to ai ba shi da wata maslaha ba shi da wata riba ta ya danganta wannan abin da yake kalubalantar mutane da shi zuwa ga waninsa wa kana fi sita'atihi an yunsiba alquran li nafsihi yana da ikon da zai danganta qur'anin ga kansa ya ce zancensa ne shi ya kirkira wa ya kuni zalika kafiyan li rif'ati sha'anihi wannan kaɗai ya isa ya ɗaga darajarsa wata silibi za'amati ya sa kuma a miƙa wuya ga shugabancinsa ma dama la'arabu jami'an ala fasahatihim kada ajazu an mu'arazatihi matuƙar dukkanin larabawa duk da fasaharsu da hikimarsu sun gaza a kan su ƙalubalanci ko su kwaikwayi shi irin alƙur'anin bal rubbama kana hada ad'a litaslimil mutlaq bi za'amatihi aida wannan shine ma zai fi sawa a miƙa wuya cikakkiyar miƙa wuya ga shugabancinsa la'annahu wahidun minhu domin shi ɗaya ne daga cikinsu a tabi malam ya sati'uhu da ya zo da abin da su suka kasa ma'ana suna cewa shi ya ƙirƙiri ƙur'anin ya tsara shi da kansa don kawai ya shugabanci mutane to ai kaga inda haka ne ba zai ce daga allah ƙur'anin yake ba shi yake so a bi shi yake so ya mulki mutane to me zai fi sawa ya cimma burinsa ya ce wani ne ya aiko shi ko ya ce shi ya aiko kansa ya ce wannan magana tasa ce shi ya kirkira ya bugi kirji kuma ga shi ya ma kalubalance su ya ce in kun isa kuma ku zo da irinta to a irin wannan ya bugi kirji ya ce ni na kirkira shi zai fi masa riba da maslaha ko kuma ya ce magana wani ce ake gaya min nake fada ya yi wa kansa kamfen ya gaya wa kai ce ni ne tokwatin da bai danganta maganar zuwa ga kansa ba ya ce allah ne ya aiko shi ba zancensa ba ne to kaga wannan ya rusa cewa shi ya kirkira dan ya samu shugabancin mutane to kamar an ruguza wannan ko to sai suka ce a to ai abin da ya sa ya kiya ce maganarsa ce dan ya san in ya faɗa ba yadda za a yi ba sai ya fake da cewa maganar Allah ce tunda ya san kowa ya yarda da Allah sai dai kowa da irin yarda da yawa Allah da irin abin da yake bautawa da irin bautar da yake da sunan Allah su ma ya sun san da Allah suna bauta masa to in ya ce shi ya kirkira ba za su yarda ba shine dan ya karfafa da awarsa sai ya jingina magana zuwa ga Allah to mala ya ce wala yuqalu ba kuma za a ce innahu arada bi nisbatil qur'ani ila alwahyi ilahi shi yayi nufi ne yanda ya danganta wahayin qur'anin danganta qur'ani da ya zuwa ga wahayin Allah an yaj'ala li kalamihi hurmatan ba wai dan yayi nufin ya sa wa maganar tasa wata alfarma ta fuku kalamahu wacce za ta sama da maganarsa hatta ya sa'ina biha alastijabatin nasu lita'atihi domin ya nemi taimakon mutane su amsa zuwa ga biyayya a gare shi wayin fazi awamirihi da kuma zartar da umarninsa shi ya sa sai ya danganta wannan magana zuwa ga alaka to wannan ma maganar wannan ma shi bahar faɗaɗɗiya ce watsatsiya ce me dalili fa innahu sadara anhu kalamun nasabahu li nafsihi ai kuma bayan qur'anin akwai wata magana da yayi wacce kuma ya danganta ta da kansa fi ma yusamma bil hadisin nabawi wanda ya kiransa da hadisi qur'ani yace Allah ne ya koyar da shi Allah ne ya masa wahayinsa to maganar da ba ƙur'ani ba kuma ya ce wannan maganarsa ce ya danganta ta zuwa gare shi walam yanqus zalika min luzumi ta'atihi shay'a fadar hadisi da yayi bai tauye komai daga lazamcin yi masa biyayya ba an gane wannan shubahar da amsarta na farko shubahar farko suka ce ya shi ya kirkiri ƙur'aninsa amma sai ya ce Allah ne ya sauka masa da shi aka ce a'a ai da shi ya kirkira ba zai danganta shi zuwa ga Allah ba zai ce maganarsa ce tunda ya kalubalance su su zo da irinsa suka kasa su zo da sura goma suka kasa zo da sura ɗaya suka kasa to ai kaga ya ce shi ya kirkira ya fi masa daraja da martaba da kwarjini da jan hankali da gajiyarwa da dole a yi ƙauya a sallama masa fiye da ya danganta ta ga waninsu sai suka ce to ya abin da ya sa bai ce maganarsa ba ce ya ce ta Allah ce don maganar ta samu kwarjini da saurin karbuwa a wajen mutane sai aka ce to ai akwai maganganun da suke kuma nasa ɗin alƙur'ani a hadisi wanda wannan ya danganta su nasa ne kowa san hadisi maganarsa ce me yasa wannan hadisin ba su tauye daraja ya sa a ƙibinsa ba ai hadisin ma sai suka ƙara masa daraja a matsayin wannan hadisi yana bayanin alƙur'ani hadisin sai yake sa ake daɗa yin biyayya ma a gare shi ake daɗa sallama masa wannan shi ba ta rushe ko ba ta rushe ba to walau kana al'amru kama ya tawahhamuna da yanda suke zato haka abin yake la ja'ala kullu aqwalihi min kalamillahi ta'ala da duk maganganun sa sai ya ce duk daga Allah ne da har hadisin ma sai ya ce wahayi Allah ya masa wa hadha al-iddia to wannan da'awa yiftaradu fi rasulillah za a ɗauka zata daga manzan Allah annahu kana min ulaika zu'ama kamar shi yana daga cikin irin wayannan shugabanni allazina ya'buruna tariqa fil usul ila gayatihim wanda suke tsallake hanya dan su isa ga manufarsu ala kan tsaratin min al-kazib sai sun tsallake wata gada ta ƙarya watamwe da wato rufa-rufa ga mutane shine a tamwe rufa-rufa abinda ba na gaskiya ba a lulluɓo shi a sunkumo shi a lullube kura da fatar akuya a nuna gaske ne bayan ba gaske ba ne da yawa shugabanni idan suna so su kai ga cimma manufarsu ko masu neman shugabancin ƙarerai sukan zo su yi wa mutane su yi musu rufa-rufa sai mutane su rudu su yaudari da su su bi su sai sun samu shugabancin sai kuma su fito da hakikanin manufarsu wacce take ɓoyayya kamar yadda harkar siyasa nan take ko mutum zai zo akwai wanda ɗan siyasar da hakuka yake in yana kamfiya yana ta abin na ana ta to sai kuma an zaɓe sai kuma a ga ashe abin da ba haka ba ne ashe akwai wata manufa a zuciya sai an yi ƙarya sai an yaudara sai an yi ƙage-ƙage a ce su wane su sun yi kaza mu za mu gyara sun yi kaza mu ba za mu yi ba kaza kaza kaza haka tsarin shugabanni yake yawanci wanda ba matin ba na gari ba to wannan ba zai yiwu ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a ce ya kirkiri ya bi saurin irin shugabanni 'yan duniya ba ne wanda suke kirkirar karerai don su cimma manufarsu ta samun shugabanci ko shimfiɗa mulkinsu wa huwa iftiradun wannan zato ne azamshin shine iftirad shine kamar zato ko ko kaddarawa ce ya abahul waƙi'u tarihi fi suratihi wanda abin da ya faru a tarihinsa yake ƙin gasgata wannan don me wa mashtahara bihi min sidikin saboda ya shahara da gaskiya wa amanatin da amana shahida bihi ma a ada'uhu gaskiyan nan da amana da yake da ita maƙiyansa ne suka fara ba shi shaida a kansu kabala asdiqaihi kafin ma masoyansa shi ita ma nan wata shubaha ce za a iya cewa to ai ya bi tsari ne da salo da dabara irin ta shugabanni ko masu neman shugabanci ta yadda sukan zo su tsara ƙarerai da farfagandodi su ta kamfen su ta kamfen har sai mutane sun yadda da su don su cimma manufarsu ta gaza to in ma wasu suna yi ba dai shi ba in wasu sun yi ba dai shi ba domin shi sai a baje tarihinsa a gani tun daga lokacin da kafin ma ya zama annabi rayuwarsa shekara arba'in a cikinsu kafin ya zama annabi rayuwarsa shekara ashirin da uku bayan ya zama annabi maƙiyansa ne ma suka fara masa shaida da cewa shi mai gaskiya ne shi mai amana ne su da kan suka ce masa suke kiransa muhammadu al'amin to kaga ko wanda kowa ya shaide shi har makiyansa suka shaide shi da gaskiya da amana ai ba zai yiwa ce ya zo ya kirkiri maganganu don kawai ya samu shugabanci ba idan su makiyansa ne suka faɗi wannan to sun ƙaryata kansu ko sun ƙaryata kakannin kakanninsu wanda suka tabbatar da gaskiyarsa kuma kullum gaskiyarsa bayyana take kullum gaskiyarsa bayyana take shi yasa a yanzu haka abin da yake faruwa a ƙasa waɗanda suke musulunta a duniya gaba ɗaya musamman a ƙasashen turai da sauransu za ka ga suna musulunta ne ba don wani ya je musu wa'azi ba ba don wasu malamai masu da'awa sun je sun same su sun kwankwasa musu kofa sun musu wa'azi ba a yawanci mutum ne zai je tattaro littattafai na musulunci ya ta karanta yana ta bincike akan shi muhammad din nan akan ƙwar'ani akan musulunci ƙarshe sai ya gamsu da gaskiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya musulunta bisa ratsin kansa mu'ujiza kuma wannan yana daɗa tabbatar da gaskiyar tasa amma wanda ba mai gaskiya ba kullum aka karanta tarihinsa da abin da ya bari me yake daɗa bayyana rashin gaskiyarsa kullum sai a daɗa gano a ce ashe ga wasu maɓoyayyen abubuwa ma da da can ba a san da su ba yanzu gashi an daɗa tonowa kullum daɗa tono to shi ko kullum gaskiyarsa ce take bayyana duk ɓangaren rayuwa da aka zo ana bincike sai a duba a ga a ce to wai mai annabi ya faɗa a kan wannan ana duba sai a ga ashe ma ya gama bayani aka tsaya ana ta wata wahala duk ɓangarori na gashinan kimiyya na ilimin ha ilimin nan da ake na kimiyya al'ijazil ilimi lil ƙur'an al'ijazil ilimi lil hadisin nabawi za ga hadisi ya yi bayani abu kaza wanda sai daga baya masu ilimin kimiyya suka shiga ɗakin gwaje-gwaje suka samu dubin dubarudu suka yi ta wane ne aka yi ta zace-zace da lissafe-lissafe da kyar da jikin goshi suka gano can kuma sai a kawo musu wani hadisi ko su ga sai su ga ah ashe tun shekara dubu da ɗari hudu da ‘yan kai ashe an yi wannan maganan ba to a mamakin a wancan lokacin da annabi wannan bayanin babu ɗakin gwaje-gwaje ba kayan gwaje-gwaje ba mu duban dubarudu ba kwamfuta mai gani har hanji ba mai kaza ba kaza ba kaza to wa ya sanar da shi ya aka ya sani Allah ne ya sanar da shi kuma wannan yana tabbatar da a lallai shi mai gaskiya ne duk abin da ya zo da shi za a sallama a yadda gaskiya ne laƙadit ta hamul munafiquna zawjahu aisha bi hadisil ifki wani dalilin shine munafikai sun zargi matarsa aisha a mashahuran hadisin nan da ake kiransa hadisul ifk hadisin kage wahi a habbu zaujatihi ilaihi ita ce kuma fi soyuwar matansa a gare shi wattihamu ha wannan tuhuma da aka yi mata ya masu karamatahu abu ne da ya shafi matsayinsa wa sharafuhu da girmansa duk sanda aka ce matar mutum ta yi wani abu na rashin mutunci na rashin kaza ai ya shafe shi wa abta alwahai kuma wahayi jinkiri bai sauka ba ga magana tana ta yaduwa tana ta yaduwa babu wani dalili da wata hujja da za a tabbatar da wannan abu da munafukai suka yada shi kuma baya yin wani hukunci ba tare da ya samu umarni daga Allah maɗaukakin sarki ba ga magana tana ta yaduwa wahayi kuma shiru-shiru sai da aka kwana hamsin ko munafukai suna ta yada magana abu ne mai ciwo sai mutumin da ya taba shiga irin wannan yanayi aima wani kage ko aiwa babanka ko babanka ko dan uwanka ko matarka kuma magana ta ta yaduwa kuma ta zamana akwai sarƙaƙiya ba kai ba za ka iya tabbatarwa ba ko ba ka da dalilin ba za ka iya korewa ba akwai shibaha abu ne mai cin rai za ka yi ta faman addu'a da binciken Allah ya bayyanar da abin da yake na gaskiya. To, shi ba zai yi abu kai tsaye ba tare da wahayi ba, shi da ce wata harajar Rasul, sallallahu Alaihi Wasallam, annabi ya shiga cikin kunci da damuwa wata harajar sahabatu homa abu, haka sahabansa tare da shi suka shiga cikin kunci. hatta balagatil qulubul hanajir sai da suka zukatu suka kai makoshi wato bacin rai da bakin ciki ya kai irin yadda da kyar mutum ma yake numfashi wa bazala juhudahu yayi iya kokarin sa fitahari wajen tantance wannan labari wal istishara da neman shawara a wannan dogon hadisin ya bi matansa ɗaya bayan ɗaya yana tambayarsu tsakaninku da Allah mai kuka sani game da Aisha kowace da ce mu ba abin da muka sani game da ita sai alhairi wata a cikin zai tabi ta cewa matarka ce tare na ganku ni ba ruwana ni ban sani ba wata da aka tambaye ta zainab ta ce ahami sam'i wa basari duk da muna kishi da ita amma ni dai ba zan faɗi abin da zan tsare idona da harshe na ba zan faɗi abin da ban gani ba ni ba abin da na sani game da ita sai alhairi amma ga baiwata nan barira ta fi mu kusanci da ita mu muna- mu- mun damu da wani aisha abin su na kishi sai ya ga baiwata nan fasalil jariya ta ka tambayi wannan baiwata ta za ta faɗi gaskiya ya tambaye ta ke me kika sani game da aisha ta ce ba abin da na sani game da ita sai alhairi da kirki da nagarta sai dai kawai matsalar ta guda ɗaya kan na ga mai mata girki ko gurasa bacci ya ɗauke ta na gama ne magaya mata gashirar an gama ta ce ajiye a nan kan ta tashi ta ci akuya ta zo ta fara ci ko ta cinye ta zo ta yi ta magana tana faɗa tana cewa ni ban ba- ba- ban tashe ta ba kowa ya ta ce wannan shine kawai laifinta a wajenta ko ma a wajen wa wannan kuma ba shi da wata alaƙa da maganar tsarkinta ko nagartarta yana da ƙuruciya sannan sai aka tamb- ya tambayi sai da na ali me ka sani game da ita shi kuma sai na ali ganin da da irin damuwar da annabi ya shiga sai ce ya rasulallah ba ita kadai ce mace ba a duniya ba ita kadai ba ce mace shi ne ma ya ba da shararca a tambayi matan mana da suke tare da ki da da da da da wannan baiwa tata da waye amma ne na ganin ba abin da za ka tada hankali ba ne ba fa ita kadai ce mace ba to kaga wannan magana ce da take kudindina da wani abu a ƙasa in an ce ba ita kaɗai ce mace ba ai da akwai wasu ko dai ka sake ta kenan ko kuma kawai ka rabu da ita tunda ba ba kana da mata tara akan ɗaya ka tada hankalinka kawai ka rabu da ita To, haka dai aka yi ta yi har ƙarshe ya zo ya same ta ita Aisha da babata da babanta, duk an yi jigun-jigun ana cikin damuwa ya ce da ita, tana ta kuka ana ta ba ta haƙuri. Wata ƙawar babata ma ta zo tana ta yasa alheri tana ta kuka suna kuka. Sai ya ce mata Aisha, idan kin san kin yi wani abu na ba daidai ba. ki faɗa ki nemi gafarar ubangiji allah mai gafarta zunuban bawa ne in kuma abin nan sharri aka yi miki allah zai kubutar da ki a sai ta ji wani ma wannan ma wani babban bala'i ne sabo wato shi ma ashe yana kokwanto shi da za a ce ma kawai ya ce ke ki kwantar da hankalinki na san ba halinki ba ne ba zai yi ki aikata haka ba shi ma so yake waya tabbatar da labarin nan gaske ne ko ba gaske ba ne ta ce tana kwance tana ta kuka sai ta ji hawayenta ya tsaya cak bala'in ya bala'i rasa ma hawayen kukan ake sai hawayen ma ya tsaya cak ai karamar masifa ita ake zubawa da hawaye in masifar ta ba zama babba izash ta bakat dumu'un fi hududin ta bayyana man baka min man tabaka yayin da bala'i ya bala'i daga lokacin ake gane mai kukan gaske da mai kukan karya ta bayyana man baka sai a gane wanda yake kukan gaske min man tabaka da wanda yake kukan karya ta fa'ala tana zuwa da ma'anar abin da yake ba daidai ba da gangan kamar tanawama ya yi baccin ƙarya ta gafala ya nuna kamar ya kau da kai ta nasa ya yi da'awar mancewa Mm. To ma- tabaka shi ne wani hadisi ya ce ikira ulkur'ana wa buku fa'in lamta buku fata ba kawo ku karanta ƙur'ani ku rinka kuka in kukan ya ƙi zuwa ku ƙirƙiro kukan ku ƙirƙiro kukan to sai kuka ya tsaya ta zauna sai ta ce da sena abubakar ka ba shi amsa ya ce to ni mai zanci ta ce da babar ta to ke ki ba shi amsa ta ce to yan nan ni mai zanci wannan musiba da mai ta yi kama ce ni mai zance ta ce to ni na rasa ma abin da zan kwatanta wannan al'amari da shi sai kamar abin da ya faru ga baban yusuf ta ce sai sunan baban yusuf ɗin ma ya ɓace mata ta ma kasa tunowa kawai da sai kawai yadda ni abin da zan faɗa kawai irin abin da baban yusuf ya faɗa da 'yan uwansu suka suka ce wai kura ta cinye shi kawai ya ce fasaburin jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun al'amari na shine haƙuri haƙuri kyakkyawa Allah shine abin neman taimakonsa ga abin da kuke sufantawa saboda haka ba abin da zan ce kawai ta juya ta yi kwanciyarta to a nan take ne kuma Allah ya saukar da yayewar al'amarin eh kawai sai aka ga annabi ya shiga irin yanayin da yake shiga yayin da wahayi ya sauka a gare shi bayan ya fita daga wannan yanayi sai fuskarsa ta kama haske da kyalli dama in yana murna sai a ga fuskarsa tana kyalli wa kana idza surra istanara wajhuhu ka annahu qita'at shams in yana cikin farin ciki sai a ga fuskarsa tana walwala tana kyalli tana haske kamar hasken rana sai ce abushiri ya aisha albishirinki aisha sai ta miƙe bisharar daga gare ka ko daga Allah ya ce bishara daga Allah ga al'abin da Allah ya saukar a kanki ya karanto mata ayoyi goma sha uku ko sha bakwai in allazi na jawo bil ifki usbatin minkum la ta sabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum ya ta karanta har ƙarshe sai kuma murna sai farin ciki sai babata ta ce to ki je tashi ki matsa ki gode masa ta ce ba wanda zan gode wa sai Allah ba ɗazin na yake cewa in na san na yi kaza na na nemi gafara ba da tun farko ma ya ce ma karya ne ba zai yiwu ba kawai ne Allah kawai zan gode wa eh to wannan matsayinta ne eh matsayinta ne ta faɗa haka kuma wannan ɗabi'a kenan ta mata eh kanka cewa kai malami ne ko kai wani wani mai zuhudi ne ko wai a'a ɗan halinsu ya motsa ba ruwansu da kallon wani rawaninka ko alkyabbarka ko wani gashin bakinka ko waye to kaga abinda malam yake so ya faɗa a nan wannan jinkiri da annabi sallama ya yi cikin wannan yanayi na damuwa har tsawon kwana hamsin inda shi yake kirkira ƙwar'ana ya zauna ya shiga cikin wannan yanayi da ba kawai sai ya shiga ɗaki ya fito ba a ranar ya sauko da wannan ya saukawa da kansa wannan ayoyin ya zo ya ce ga wahayin da aka yi shi kenan maganar ta wuce amma ga tunda daga allah abin yake allah yake saukar masa wamarda shaharun bi a kamulihi wata guda ya cika cif ba a saukar da wahayi ba walam yazid ala annahu qala laha akhir al-amr karshen lamari dai kawai abin da yace da ita shine ama innahu balagani kaza wa kaza na samu labari an ce kaza da kaza game da ke fa in kunti bari'a fasai bari okilla in dai ke kubutacciya ce ba ki da wani laifi Allah zai tabbatar da kubutarki wa in kunti almamti bi zambin in ku kin yi wani laifi fassa ga firilla kawai ki nemi gafara ubangiji ba kan ki farau ba dukkan ɗan adam ajizi ne wa zalla haka za ya kasance a haka ila an nazara alwahabi bara'atiha har wahayi ya sauka da bayanin kubutarta فماذا كان يمنعه لو أن القرآن كلامه من أن يقول كلاما يقطع به ألسنة المتخرسين ويحمي إرضه يجتو فماذا كان يمنعه ميزي هناشي لو أن القرآن كلامه دعتي قرآن ننكر كرسة me zai hana shi min an ya kula kalaman ya faɗi wata magana ya kafa bihi alsinatal mutaharrisin wanda zai datse harasan makabasu kage-kage da karerai wa ya hami irdahu ya tsare mutuncinsa ai da ba zai jira sai an yi wani wata guda ko kwana hamsin ba ko ina ta cewa kwana hamsin ko wata guda ne ba kwana hamsin ba ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله amma shi ba zai yi a ce ya zama ya baye wa mutane ƙarya kuma yawa Allah ƙarya ba e wannan iktibasi ne wani wani hadisi ne shi ma da yake daɗa tabbatar da gaskiyar annabi cewa ba zai da yawa shi na hirakal ne Herakal ya tambayi su Abu Sufyan, Shin ya nemi ku ƙarya? Suka ce, A sai ce, To, wannan ba zai yiwu ya ƙi wa mutane ƙarya, kuma ya zo ya Allah ƙarya ba. Don don mutum mai imani ya fi tsoron Allah fiye da mutane. To, ya yi wa ko mutane da ko ba ku da wuta da aljanna ya ƙi muku ƙarya, kuma ya zo ya Allah ƙarya? Ba zai yiwu ba. kuma ga maganar da Allah ya faɗa walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil da ya ƙagi wasu maganganu ya raba su da mu la akhazna minhu bil yamin da mun damƙe shi da ƙarfinmu ko da dama thumma lakata'na minhu al-watin da mun datse masa jijiyar wuya ko lakarsa fama minkum min ahadin anhu hajizin kuma duk cikin ku ba wanda ya sai ya tsare shi ba mai kare shi a wani waje ya ce wa in karin la yaftinu ka litaftari alaina gaira wa idan la takhazuka halila yace idan la azakana ka dhifal hayati wa dhifal mamati thumma la tajlaka bihi alaina nasira sun yi iyayensu ka ƙirƙiri wani abu ka faɗa wanda zai faranta musu don wai sai an yi haka su goyi bayanka to da ka yi haka to da mun ɗanɗana maka ninkin azabar rayuwa da ninkin azabar mutuwa kuma ba wanda zai iya ma wani abu a cikinsu to haka tun da Allah gaya masa wannan ba zai wace ya ƙirƙiri wata magana ba sannan abu na biyu da yake tabbatar da cewa ƙur'anin nan ba maganar annabi ba ce maganar Allah ce wasta'zana jama'atun fi takhallufi an gazwati tabuk waɗansu jama'a sun nemi izinin jinkiri ga barin halartar yaƙin tabuka sun nemi izini a musu wahayi a musu uzuri ba za su tabuka ba suka kirkiri uzurruka wa abdau azaran suka bayyana uzurrukan su wa kana minhum man intahala hadhihi al'azar min almunafiqina wa azin lahum daga cikin su akwai waɗanda suka kirkiri uzurruka daga cikin munafikai kuma yayi musu izini zatansa gaskiya ne abin da suka faɗa fanazalar ƙura'an al-karim sai ƙura'ani ya sauka ma'atiban lahu ya masa magana le hata ra'ayihi saboda abin da ya zata ba haka ba ne Allah ya ce afallahu an lima azinta lahu hatta ya tabayyana lakal ladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin Allah ya yi afuwa a gare ka kafin a faɗi me yasa kai sai da aka fara cewa Allah ya maka afuwa wannan kalma ce irin da wacce akan buɗi magana da ita ta girmamawa ga wani babba kama ce ranka ya daɗe ala ƙara lafiya ala ja zamaninka excellency honorable wane ne wane ne sai da Allah ya fara girmama shi sannan ya ce lima azinta lahum cikin tausasawa me yasa kai musu izini hatta ya tabayyana lakan lazina sadaku tun kafin waɗanda suke sun yi gaskiya su bayyana gare ka wata alamar kazibi na kasan waɗanda suke makaryata to idan shi ya ƙirƙira ya kuma zo yana zargin kansa an gane ya zo yana zargin kansa ko wancan walau ta kawala alaina inda shi ya kirkira kuma ya zo ya kirkirar wa kansa ya yi wa kansa barazana ai kaga babu azanci kamar kulkul ne da za a ce kul huwallahu kul kaza kul ce ne kaza to in maganarsa ce shi ya kirkira ya zo kuma yana umarnin kansa da cewa ce ne kaza ai duk sanda aka ce ce ne kaza ko faɗi kaza to akwai wanda yake ba da umarnin a faɗaɗin ba shi wanda aka umartan shi ne kuma yake cewa da kansa faɗi kaza ko yi kaza ba ga umarni da ake bashi ake bashi balleg ma unzila ilaika to in shi ya kirkira shi da kansa kuma zai umarci kansa ya isar da saƙo shi zai umarci kansa a ƙimin salata lidluki shamsi da sauransu da sauransu walau kana hazal itabu sadiran an wujdanihi da wannan zargi daga zuciyarsa ya fito tabiran an nadamihi domin nuna nadamar sahina ta bayyana lahu fasadi ra'ayihi yayin da bacin ra'ayinsa ya bayyana gare shi lama a alanahu an nafsihi ai da bai bayyana shi ba ga kansa da a ce daga baya bayan ya musu izinin sai kuma ya gano ƙarya suke ya ɓacin rai ransa ya ɓaci ya shiga cikin nadama to ai da ba zai bayyana wa mutane ya ce na yi nadama ga shi hama ina zargin kaina ba lama a alanahu an nafsihi da bai bayyana shi ga kansa bai haza tanifi shadid da wannan ƙuristawa mai tsanani wal itabil kasi da magana wacce take mai kaushi wannan lima azinta lahum magana biyu ce malaman tafsiri suke wasu suna ɗaukar magana ce mai kaushi kuma suna ɗauka magana ce mai tausasawa amma magana magana mai ƙarfi ta ce tausasawa ce domin buɗar maganar da aka yi da afallahu ank afallahu ank ha gani? su munafukan su aka tsaurara wa magana ya ta ziru na ilaikum izara ja ci da kulla ta ta ziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum amma daga ƙarshe aka ce ya gaya musu lan takhruju ma iya abadan wa lan tuqatilu ma iya aduwa innakum raditum bil qudi awwala marra faqaudu ma al khalifin daga yanzu ba za ku ƙara ma fita tare da ni ba ba za ku ƙara ma yin wani jihadi tare da ni ba tun da dai tun farko kun zaɓi ku zauna a gida to ku je ku ci gaba da zama to ba mu gama wannan shibahar ba bai amsoshinta ga lokaci ya yi kan allah kai mu sati mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya hmm?